وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور وأتيت يا خير الشهور تهدي تراتيل السرور تلقي على قلبي ظلال الطهر تمتد الجسور
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatuhu, dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki, mai kowa mai komai, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga shugabanmu, fiyayyen halitta, annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Masu sauraronmu, barkanmu da wannan daren tare da fatan kuna kasancewa da shirye-shiryen wannan gidan namu mai albarka na Dal FM. mai yaɗa shirye-shiryensa a kan mita 88.5 a zangon FM. Kamar kowane lokaci irin wannan, kuna tare da ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu a cikin wannan shirin namu mai albarka na Ilimi cikin ilimi. Shirin da a kowane mako yake yin cikakken bayani akan ayoyin Alkur'ani mai girma. tare da malamai daban-daban da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace mu da su. A wannan makon muna tafa da bayanai akan aya ta shida da take cikin suratul Tahrim, wadda aya ce da take kira ga muminai da su ƙoƙarin kiyaye kansu da iyalansu daga shiga wuta. Hakan ya sa muka tanadar muku da bayanai masu mahimmanci da suke da alaƙa da ayar tamu. A wannan satin kuma muna tare da malumanmu da suka haɗa da Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila, Ustaz Muhammad Rabiu Idris, Ustaz Abbalon Hassan Abu Aisha, Dr. Kabiru Abubakar Asgar, Dr. Mansur Isa Yalwa, Dr. Gani Ibrahim Ilyas, ku biyo mu kafa da kafa domin jin abubuwan da muka dananar muku a cikin shirin.
صل الصلاة الخمس أول وقتها إذ كل واحدة لها وقتان قصر الصلاة على المسافر واجب وأقل حد القصر مرحلتان كلتاهما في أصل مذهب مالك خمسون ميلا نقصها ميلان وإذا المسافر غاب عن أبياته فالقصر والإفطار مفعولان وصلاة مغرب شمسنا وصباحنا بالحضر والأسفار كاملتان والشمس حين تزول من كبد السماء فالظهر ثم العصر واجبتان والظهر آخر وقتها متعلق بالعصر والوقتان مشتبكان لا تلتفت ما دمت فيها قائما واخشع بقلب خائف رهبان ما شاء الله A farkon shirin kafin zuwa wajen Alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila za mu karɓi wannan saƙon.
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow! Yayana, ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan, katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBC Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBC Zara Gallery ka ta fara kantin da babu irinsa.
Barkanmu da dawowa. kamar kowane mako muna tare da alramma Hassan Muhammad Tahir Zigila inda zai karanta mana ayata mutu wannan makon wato aya ta shida da take cikin suratul tahrim alramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون Alhamdulillah, babban limamin masallacin Darul Qur'an da ke unguwar Walawai, wato Ustaz Muhammad Rabiu Idris, shi ne a wannan makon ya fassara mana ayar tamu.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الهادي الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دنغني دا تفسير وانا آية من البركة آية تكيشكين سورة التحريم واتو إتشي faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu ku an fusakum wa ahalikum nara. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani, ku an fusakum wa ahalikum nara, ku tsare kawukanku da iyalanku daga wata wuta, wa ƙudu hannasu wal hijara, wadda makamashinta shine mutane da duwatsu. Alaiha mala'ikatun, a kanta akwai wasu mala'iku, ghilazun waɗanda suke masu kaushin mu'amala shidadun masu ƙarfi la ya asuna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah abin da ya umarce su wa ya fa'aluna ma yi umarun sannan kuma suna ainihin aikata abin da ya umarce su wannan aya mai albarka malamai sun yi ƙarin bayani dangane da ainihin tafsiri na wannan aya din dangane da abin da yake nufi da faɗin Allah subhanahu wataala ko anfusakum wa ahlikum nara akwai ruwaya da ainihin babban malami Abu Jafar ibn Jarir da Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi suka ainihin rawaito da isnadi mabambanta zuwa ga Ali bin Abi Talib duk da dai akwai isnadin Abu Jafar a cikin sa akwai ainihin Ibrahimi amma akwai isnadi na ainihin Abu Abdullahi al-Hakim ne saburi wanda malamai suka ce ya tabbata zuwa ga Ali bin Abi Talib wanda shi ya inganta shi sannan ainihin Imam Zahabi yayi yayi masa muwafaka Ali bin Abi Talib yake cewa abin da yake nufi shine ku ladabtar da ƴaƴanku sannan kuma ku koyar da su sannan akwai ruwaya da ake jingina ta zuwa ga Aliyu bin Abi Talha shi kuma zuwa ga ainihin Abdullahi ibn Abbasin yace abinda Allah subhanahu wataala yake nufi da ku anfusakum wa ahlikum nara shine ku ku yi aiki da tsa'a ta Allah subhanahu wataala ku kuma ainihin guji saba wa Allah subhanahu wataala sannan ku umarci iyalanku da ambatan Allah sai Allah subhanahu wata'ala ya tsiratar da ku daga ainihin wuta akwai ainihin ruwaya da aka samu daga mujahid shi kuma yake cewa fadin Allah subhanahu wata'ala ko anfusakum wa ahlikum nara ma'ana shine ku ji tsoron Allah sannan kuma ku yi wa iyalanku wasiya da ainihin tsoron Allah. Sannan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, wa ƙuduhan nasu wal hijara. Malamai suka ce abin da ake nufi shine makamashin ita wannan wuta ɗin shine ainihin duwatsu da kuma mutane, ko kuma mutane da duwatsu. Wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin shine gumakan da masu bautar wani Allah suke bautawa su ne duwatsun da ake nufi. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ce innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam sannan fadin Allah subhanahu wata'ala alaiha mala'ikatun ghilazun shidad wasu daga cikin malamai suke cewa ai abin da yake nufi mala'ikatun ghilazun shidadun ai tibauhum ghalizatun ai tabi'asu mai kaushi ce sannan kuma ada nuzi'at min qulubihim rahama bil kafirin an riga an cire rahama daga cikin zukatansu ma'ana an cire yi wa kafirai rahama daga cikin zukatansu sannan ainihin faɗin Allah subhanahu wa ta'ala, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. wasu daga cikin malamai suka ce ai abin da ake nufi la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su ma'ana suna yi umarnin Allah ko suna bin umarnin Allah subhanahu wata'ala bisa ga kyakkyawan manufa sannan kuma shine ma'anar la ya'suna Allah ma amarahum sannan wa yaf'aluna ma yu'marun sannan suna aikata abin da Allah ya umarce su ba tare da ganda ko kasala ba ma'ana suna gaggawa wajen aikata abin da Allah subhanahu wata'ala ya umarce su ba tare da ganda ko kasala, kasala ko jinkiri ba wasu kuma daga cikin malamai suka ce la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah a cikin abin da ya umarce su a da can wa yaf'aluna ma yu'marun sannan kuma ma wa yaf'aluna ma yu'marun sannan kuma suna aikata abin da aka aka umarce su a nan gaba ma'ana ba sa saba wa Allah a cikin abin da ya umarce su na da sannan kuma ba za su sa ko ba sa saba wa Allah akan abin da ya umarce su wanda za su yi nan gaba wannan shine a dan takaice dangane da tafsirin wannan ayar abin da na faɗa daidai Allah ya tara mu a cikin ladan abin da ne kuskure kuma Allah Shin ko akwai wasu darussa da za mu fahimta daga ayar tamu ga Dr. Kabiru Abubakar Asgar بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to fawaid dake cikin fadin Allah ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghilabun shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun akwai abubuwa da dama da malamai suka fitar game da wannan aya abu na farko shine cewa wannan aya ta tana nuni zuwa ga wajabcin mutum ya umarci iyalin gidansa da kyakkyawan aiki ya kwadaitar da su akan ayyukan alkhairi kuma ya hane su daga aikata barna da munkari ma'ana wajibi ne akan shi ya umarce su da sallah da zakka da azumi da sauran farillan da Allah subhanahu wataala ya daura musu kuma ya kwadaitar da su akan halaye masu kyau da ladubba nagari sannan ya kwadaitar da su akan ayyuka na alkhairi na nafilfili kamar karatun alkur'ani kamar koyon ilimi kamar sadaka da makamantansu kamar yadda Allah yake faɗi a wani waje wa'mur ahlaka bis salati wastabir alaiha a cikin suratu taha kenan ka umarci iyalinka da sallah kuma ka dage akan haka kuma Allah ya bada labari game da annabin Allah Isma'il da Allah yake cewa wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana inda rabbih mardiya haka nan hadisi ya tabbata daga Amr dan Shu'aib an abihi an jaddihi da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku umarci ƴaƴayenku da sallah suna yan shekaru bakwai sannan kuna ku dake su ma in sun kai shekara goma ba su sallah ba sannan ku raba tsakankanin su a wuraren kwanciya kamar yadda yake cikin sunan ta Imamu Abu Dawud haka nan wannan wurin yana nuna cewa wajibi ne akan mutum ya hana ƴaƴan shi yin maganganu da ayyuka na alfasha kamar mata wajibi ne a hana su fita tsirara wajibi ne a hana su cakuɗeɗeniya da maza wajibi ne a hana su cakuɗeɗeniya da mutanen da ba na kirki ba da kallace kallace marasa alkhairi da makamantansu Allah ubangiji ya samu dace abu na biyu wannan aya tana nuni zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya tanada na azaba da narko ga waɗanda suka kafirce suka kangare ma dokarsa Allah ubangiji ka tsare mu Allah subhanahu wa ta'ala yayi tanaji na ainihin azaba ga waɗanda suka kafirce kamar yadda anoji yake cewa kalla innaha lava nazza'atan lishawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'awa cikin suratul ma'arij kenan da kuma irin fadin Allah wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar la hawla wala quwwata illa billah ah shi yasa ibnu mas'udin yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ranar alkiyama za a zo da jahannama tana da wato linzami guda 70 kowane linzami akwai wasu mala'iku guda 70 da suke jaye da shi kamar da hadisin ke cikin sai muslim Allah ubangiji ka tsare mu daga wuta Allah ya tsare mu to to to wannan kenan ah har ila yau daga cikin abubuwan da wannan aya take karantarwa akwai tabbatar da samuwar mala'iku kuma akan cewa wajibi ne a yi imani da su sannan da bayani kuma akan cewa mala'ikun suna da aiki iri daban-daban waɗanda aka ambata a wannan aya an ambaci aikin su shine alaiha mala'ikatun akwai wasu mala'iku waɗanda suke gadin gidan wutan sune malamai suke ce musu khazanatun nari mala'iku waɗanda suke kula da gidan wuta waɗanda aikin su shine kula da tabbatar da azabar da Allah ya tanada wa kafirai da munafikai Allah ka tsare mu da kuma tabbatar da cewa an ci gaba da wulakanta su da yi musu tsawa da sa su cikin ɗimuwa su ‘yan wuta ɗin kenan subhanallah shi sa a wani waje Allah ya ambaci yawansu da yake cewa alaiha tis'ata ashar eh sannan kuma an ambaci cewa shugabansu wato kama a ce daraktan waɗannan mala'iku ko kwamandan wannan runduna ta mala'iku ta gidan wuta shine wani mala'ika da Allah ya bada labari da Allah yake cewa wana dau ya maliku li yaqdi alaina rabbuk qala innakum makithuna suna kira suna roƙo suna cewa kai maliku kace Allah ubangijinka ya karasar da mu kawai a kashe mu mu huta haka ƴan wuta suke fada Allah ka tsare mu sannan wani yana nuni zuwa ga mala'iku dinnan wasu bayin Allah ne masu kirki waɗanda suke bin dokar Allah da Allah ya ce ba sa saba mushi alaiha mala'ikatun ghilazu la ya'suna Allah ma amarahum ba sa saba wa Allah idan ya umarce su wa yaf'aluna ma yu'maruna suna aikata duk abin da Allah ya umarce su sannan har ila yau wannan aya tana nuni zuwa ga cewa ah, abu ne wajibi akan mumini ya kokarin ya tseratar da kanshi daga azaba ya kuma tseratar da na kusa da shi daga azaba da duk abin da zai iya komun kankantar sa kamar yadda ah, yake cikin sayo muslim adiyu dan hatim yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi ya, ya, ya ce da su babu wani wani a cikin ku sai ya kasance Allah subhanahu wataala zai magana tsakanin shi da tsakanin shi babu mai fassara zai kalli dama da hagu ba zai ga komai ba sai abin da ya aikata sannan zai kalla gaban shi sai ya ga wuta ga ta nan a fuskar shi sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa fataqun nara walau bi shiqqi tamra ku yi kokari ku nemi tsari daga wuta ko da da tsagin dabino ne ma'ana ko mun karancin aikin da zaka yi da kyakkyawan niyya da kyakkyawan ko kwaikwayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka sanya sanya niyyar za ka yi shi don ka nemi tsari daga wuta akwai wata latifa wato ta luga daga cikin fawaid na wannan aya akwai matsala ta luga kankanuwa shine amfani da lafazi am amma ana nufin wani khas da Allah ya ce ku anfusakum wa ahlikum naran wa quduha annasu da da ana nufin wa quduha al-kuffaru wal munafiquna sai kuma amma sai aka ce wa quduha nasu wannan shine wato amfani da lafazi am am amma kuma ana nufin wani khas kamar yadda misali sai kai sai ka sai ka ce kai aiko mutanen gari kaza suna da kirki ko mutanen yare kaza suna da hali kaza sai zama kana nufin wasu kwaya ɗaya ko biyu da kai hulɗa da su masu irin wannan ɗabi'ar ne a cikin mutanen wannan yaren amma sai ka musu hukunci na gaba ki ɗaya to ba a cewa kai zalunci a cikin hukunci in ba ka nufa ci zaluncin ba zan saurara nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Masha Allah, bayanan hukunce-hukuncen da ayat tamu take ɗauke da su sun zo mana daga bakin Ustaz Abbalawan Hassan Abu Aisha.
Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake saduwa cikin wannan darasi mai albarka na ilimi cikin ilimi wanda ake gudanarwa a wannan tasha mai albarka. A yau za mu ji hukunce-hukunce na wata aya ta shida cikin suratul Tahrim. Fadan Allah madaukakin sarki ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijara عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون cikin wannan aya mai albarka akwai hukunce hukunce kamar haka hukunci na farko shine fadin Allah madaukakin sarki ku kalmar ya ayyuhal ladina amanu ku malamai suka fassara wannan kalmar ta ku cewa tana nufin mutum ya nesantar da kansa wato mutum ya sanya wa kansa shamaki tsakaninsa da wuta ta hanyar yin aikin da'a da kuma nesantar sa sabo shine kamar yadda yazo a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ittaqun nara ku ji tsoron wuta ai ku sanya wa kanku shamaki da shiga wuta walau bi shiqqi tamratin ko da da ba da sadaka da kyautar tsagin dabino ne fa in lam tajidu idan ba ku samu ikon yin haka ba fa bi kalimatin tayyiba to ku yi kyakkyawar kalma mas'ala ta biyu ko hukunci na biyu a cikin wannan aya shine fassarar cewa qu anfusakum malamai suka ce kalmar qu anfusakum tana da ma'ana guda uku ma'ana na farko ana nufin ku tseratar da kawunan sannan su ma iyalanku su tseratar da kawunansu wato kowa ya tseratar da kansa da kansa ma'ana ta biyu malaman tafsir suka ce ku anfusakum wato ku tseratar da kawunanku ku mazaje ko masu kula da gida ko masu iyali sannan su kuma iyalanku ku umarce su da su yi zikiri da addu'a don su tseratar da kansu su ma ma'ana ta uku aka ce ku anfusakum abinda take nufi ku masu kula da gida ko kula da kanku ku tashi ku yi ayyuka da kanku sannan kuma ku umarci iyalanku ku yi musu wasiya da cewa su masu tsara kawunansu wannan kuma shine eh, abin da sayyidina ali Allah ya kara yadda a gare shi ya faɗa kuma shine zancen da ya fi inganci da haka wajibi ne ga m- mai gida ya kula da kansa ya gyara kansa ya tsiratar da kansa daga sabo ya tirsasa kansa wajen biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya gyara wa'anda yake kiwo su ne iyalansa kamar yace zo a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in dukkaninku masu kiwo ne wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kuma kowannen ku sai an tambaye shi akan kiwon da aka bashi shi shugaba mai kiwo ne akan mutanen da yake shugabanci kuma za Allah zai tambaye shi akan kiwon da yake musu haka shi ma mai gida akan iyalan gidansa mai kiwo ne kuma Allah zai tambaye shi akan kiwon da aka bashi shi yasa Al-Hasan al-Basri Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a karkashin wannan aya cewa hukunci ne akan mai gida yana daga cikin hukunci akan mai gida ya dinka umarta iyalansa da aikin alkhairi kuma ya dinka hana su daga aikin shari kamar yace yazo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku umarci ƴaƴanku da yin sallah lokacin da suka shiga shekara bakwai sannan ku dake su idan ba su yi sallah ba in sun kai shekara goma sannan kuma idan suka kai shekara goma ku wawware musu wajen kwanciya tsakanin mazansu da matansu wannan hadisin Imam Abi Dawud shi ya fitar da shi dan haka kuma yana daga cikin wannan dai ku anfusakum din shine mai gida ya dinka sanar da iyalansa lokacin sallah yayi sannan ya dinka nu- gaya musu wajabci na yin azumi na Ramadan sannan idan eh, sallah ta zo bayan karamar sallah kenan bayan azumi ya sanar da iyalansa idan an ga wata duk wannan yana daga cikin haƙƙin mai gida akan ainihin wato ƴaƴansa da iyalansa baki ɗaya amma yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya tashi sallar dare eh, in ya zo yin wuturi yana tashin na Aisha ya ce ke ma tashi ki yi wuturi ya Aisha kuma yace ya zo a cikin ainihin wato sahih Muslim sannan manzo Allah ya ki ƙara kuɗaitar da mu wajen eh, ainihin wato umarni da abu mai kyau da hana mummuna manzo Allah yake cewa Allah ya ji kan mutumin da eh, ya tashi cikin dare ya tashi iyalansa har ma idan ba su tashi ba yayyafa musu ruwa dan su tashi shi ainihin wato yin sallah mas'ala ta gaba ko hukunci na gaba shine shi mai gida shi aka ba wa damar ya hukunta iyalansa shine huku- ya hukunta su akan abin da yake maslahar su na hukunci na ladabi ya hukunta su kan abin da yake maslaha na rayuwarsu ta duniya da kuma ainihin wato lahira kuma yace Allah ya faɗa a cikin suratul nisa ke cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghaibi bima hafiza Allah wallati takhafuna nushuzahunna Allah sai ce fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna wayannan matakan guda uku shi ake so miji ya bi wajen ladatar da iyalansa idan suka ki bin Allah subhanahu wa ta'ala ya musu wa'azi in ba su ji ba ya kaurace musu wajen shimfida in ba su ji ba ya doke su dukan da ba zai fitar da jini ba ba zai karya kashe ba kamar yadda malamai na usul suka yi suka yi hukunci suka faɗi irin hukuncin yadda ya kamata a yi wannan hukunci din sannan a hukunci na biyar na hudu a cikin dai wannan ayar mai girma wanda shine na ƙarshe cewa mai gida idan yana da eh, ainihin wato bawa namiji da baiwa mace to haƙƙin yi musu haddi yana kansa idan suka yi sata ko suka yi zina ko suka yi kaza to shi shi haƙƙin yake kansa shi ne zai musu wannan hukuncin shi aka ba wannan dama to shi ma wannan yana daga cikin haƙƙi cewa shi zai kare su in suka saba wa Allah subhanahu wataala ta hanyar yi mai- yin abin da shari'a ta a- ajiye wani hukunci to shi mai gida shi wannan shugaban gida mai iyalin shi zai ainihin wato hukunta su to wannan su ne ka ainihin wato hukunce hukunce da suke cikin wannan aya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada abin da muka kuskure Allah ya fi mana Allah ya saka wa iyayenmu da malamanmu da alkhairi subhanakallahumma wa bihamdik sura la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh وكذا الصلاة غروب شمس نهارنا وعشائنا وقتان متصلان والصبح منفرد بوقت مفرد لكن لها وقتان مفرودان فجر وإسفار وبين كليهما وقت لكل مطول متواني وارقب طلوع الفجر واستيقن به فالفجر عند شيوخنا فجران فجر كذوب ثم فجر صادق ولربما في العين يشتبهان
A'a, kanwata yaya naga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
wow yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje BBT Zara Gallery kenan katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa fagen ado da kwalliya da suturin keke reni kasance a hamshakin kantin bbc zara galari domin ka zamo na musamman BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka tafarin kantin da babu irinsa.
والظل في الأزمان مختلف كما زمن الشتاء والصيف مختلفان فاقرأ إذا قرأ الإمام مخافتا واسكت إذا ما كان ذا إعلان ولكل سهو سجدتان فصلها قبل السلام وبعده قولان سنن الصلاة مبينة وفروضها فاسأل شيوخ الفقه والإحسان فرض الصلاة ركوعها وسجودها ما إن تخالف فيهما رجلان تحريمها تكبيرها وحلالها تسليمها وكلاهما فرضان Dr. Mansur Isa Yalwa ya kawo mana hadisan da suke da alaƙa da ayat tamu.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين بايان هكا yan uwana musulmi wannan aya mai albarka tana nuna mana wajabcin ɗaukar nauyin tarbiyya ta kai da tarbiyar iyali akan dukkan magidanci saboda Allah maɗaukakin sarki da ya ce ya waɗanda suka yi imani ku tsare kawunanku da iyalanku daga wuta ya nuna cewa wadi ne akan mutum ya tsare kansa ta hanyar yi wa kansa tarbiya ta kai da kai ta yadda zai tserar da kansa daga azabar Allah kamar yadda kuma take nuna mana wajabcin tsare iyali wanda ya hada da mata da 'ya'ya da dukan waɗanda suke ƙarƙashin kulawar mutum a matsayin iyalansa ya tsare su daga fadawa cikin azabar Allah da kuma halaka ta duniya ko ta lahira ko duka biyu akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da yawa waɗanda suke nuni akan fassarar wannan aya da kuma abin da take karantarwa na wajabtar da kula da kai da kula da iyali a ɓangaren addini da rayuwa ta hanyar da wannan kulawar za ta taimaka musu wajen tsare kansu daga fadawa cikin azabar Allah. Amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama idan muka nazarce su za su nuna mana wato ɓangarori guda uku da ya kamata mutum ya kula da su saboda yin aiki da wannan aya wanda ta hanyar su ne zai samu damar tsira shi kansa da kuma tserar da iyalansa daga wuta ko azabar Allah. Ɓangare na farko shine wato koyarwa irin ta addini da tarbiyya irin ta addini da cusawa kai da kuma iyali tarbiyyar kula da haƙƙoƙin Allah da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar sanin addini da kuma yin aiki da shi. mutum a karan kansa da kuma akan iyalansa. Bangare na biyu shine hadisan da ke nuni akan mas'uliyya wato ɗaukar nauyi na ɗawainiyar da Allah ya ɗora wa mutum akan iyalinsa wanda hakan zai sa ya zama ya ɗauke musu abin da zai iya zama barazana da za ta kautar da su daga hanyar Allah don kar ya zama sun fada cikin azabar Allah. Sannan bangare na uku shine matakai da hanyoyi da ya kamata mutum ya bi na tarbiyyar kai ko iyali domin domin tserar da su daga wuta waɗannan kowanne daga cikinsu akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke nuni akan haka amma ga kaɗan da da farko ɓangaren kula da ɓangare wato kula da addini a karan kansa da kuma ga iyalansa hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na Mu'az ibn Jabal wanda yake cikin sunan yana ɗaya daga cikin hadisai mafiya amfani a wannan babi shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karantar da mu tarbiyar kai da kai wanda a cikin sa yace ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan ka ji tsoron Allah ka kiyaye dokokin Allah ka kula da haƙƙin Allah a duk inda kake kuma a kowane lokaci kake raye sannan kuma ka biyo bayan mummunan aiki da kyakkyawa saboda kyakkyawan aiki yana shafe mummuna sannan kuma ka mu'amalanci mutane da kyakkyawar mu'amala wannan hadisi malamai masu sharhi suka ce yana nuna yadda mutum zai tserar da kansa daga fadawa fushin Allah da kuma samun kyakkyawar rayuwa a duniya da kuma kyakkyawa bayan mutuwa ta hanyar tsare dokokin Allah shine ittaqillaha haisu makun ta hanyar tsare haƙoƙin kai da kai shine menene haƙƙin ka kai a karan kanka saboda shi ma mutum ya tsare ta hanyar wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha idan mutum yayi laifi ya aikata kyawawa masu yawa waɗanda za su shafe munanan don ya tserar da kansa daga fadawa cikin halakar da za ta halaka kansa da za ta halakar da da za ta halakar da shi sannan na uku shine yayi kyakkyawar mu'amala da dukkan mutane na kusa da na nesa manya da yara maza da mata wanda waɗannan abubuwa guda uku idan mutum ya kula da su to ya kiyaye haƙƙin da yake kansa wanda zai sa a ce ya samu tarbiyar kai wannan kuma shi zai tabbatar wa mutum samun abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum mutum ya zama ya tsare kansa kenan sai kuma bangaren iyalai menene mutum zai dauka saboda ya zama ya tsare iyalinsa daga wuta abu na farko shine waɗannan abubuwa guda uku da suke ginshikai a cikin wannan hadisi mutum ya isar da su ga iyalansa ta hanyar koya musu sanin Allah da haƙoƙinsa ta hanyar koya musu yadda za su zama sun san ciwon kansu don su tserar da kansu daga wato su ceci kansu daga fadawa halaka sannan na uku kuma koya musu kyakkyawar mu'amala da dukkan mutane waɗannan matakai guda uku wajibi ne mutum ya kula da su ta hanyar ya ayyu hallazina amanu ku anfusakum sannan wajibi ne ya kula da tabbatuwar su akan iyalinsa ya musu tarbiya akan hakan don ya zama ya, ya tabbatar da abin da Allah ce wa ahlikum wato isar da shi ga iyalansa hadisi na biyu da yake tabbatar mana wannan shine hadisin Abu Huraira wanda yake yake cikin sahihul bukhari da muslim wanda yake cewa lokacin da aka saukar wa annabi sallallahu alaihi wasallam fadin Allah ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin kayi gargadi na wa'azi da karantarwa ga dangoginka mutta sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara dukkan dangoginsa da makusantansa da ƴaƴansa da iyalinsa ya karantar da su cewa ga abin da Allah ya umarce shi kuma yana kiran su da kowa ya tserar da kansa daga wuta a inda daga cikin waɗanda yau magana har da Fatimatu bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam radiyallahu anha wa ardaha yake ce da ita yake Fatimatu ba zan iya amfanar miki da komai ba a gaban Allah don haka ki tserar da kanki daga wuta kaga wannan ya nuna karantarwa ce daga gare shi akan abin da shi ya yarda da shi ya dora iyalin sama a kai wato haƙoƙi na wanda yake tabbatar da faɗin Allah ta'ala wa ahlikum naran bayan wannan ga kuma hadisai da suke nuna annabi sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu da mu karantar da iyalanmu sallah mu umarce su akanta musamman ƴaƴan mutum suna ƙanana hadisi hadisin nan na Abdullahi ibn Amr ibn al-As annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'i sinin wadribuhum alaiha wa hum abna'u ashir yace ku umarci ƴaƴan ku su rinka yin sallah tun suna shekara bakwai idan sun kai shekara goma suka ki yin sallah kuna iya dukan su akan haka wa farriqu bainahum fil mabaji kuma ku raba tsakanin su a wurin a wurin kwaji wannan ma yake nuna cewa in mutum yayi wannan yana kokarin tserar da iyalansa daga wuta kenan ta hanyar tun farko ya koyar da ‘ya'yansa sallah domin an san kuma rashin sallah yana kai mutum wuta ma salaka kun fi sakar qalu lam naku minal musalli bangare na biyu na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama akan wannan sune waɗanda suke nuna daukan mas'uliya daukar nauyin da Allah ya dora maka akan iyalanka daukar wannan yana iya sa iyalanka su zama sun samu nutsuwa sun zauna karkashin jagorancinka ta yadda ba za su je ba su aikata abin da zai lalata musu rayuwa ko ya lalata musu lahira akwai iyaye da yawa waɗanda sanadi sanadiyar lalacewar ‘ya'yansu ta hanyar shaye-shaye ko mata wajen fadawa karuwanci ko kuma matansu wajen fadawa wani abu na aikin asha sakamakon rashin ɗaukar nauyi ne da iyaye ko iyayen ko mazajensu ba su yi ba. Manzon Allah kuwa sallallahu alaihi wa sallama ya ce mana a cikin hadisin nan na Abdullahi ibn Umar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne kuma kowa za a baye shi akan kiwon da aka bashi. A ciki annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce الرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته mutum magidanci mai kiwo ne akan iyalan gidansa kuma za a tambaye shi akan wannan kiwo kaga wanda ya kula da cewa iyalan gidansa haƙƙi ne a kansa ya kula kula da su na bukatunsu na abinci da abin sha da tufafi da gidan zama da kuma kiwon lafiya da dukkan bukatunsu na yau da kullum hanya ce da za ta sa su samu nutsuwar da za su yi nagarta ta duniya da nagarta ta addini kuma hanyar da za ta sa su samu damar da za su tserar da kansu daga wuta Allah kuwa madaukakin sarki ya ce ya waɗanda suka yi imani ku tserar da kawunanku da iyalanku daga wuta sai bangare na ƙarshe shine hadisan da suke nuna wato kyawar mu'amala da za a samu tsakanin mutum da iyalansa ta yadda zai iya hana samun farraka a tsakanin iyalai da kuma yadda iyalansa za su ji cewa bai sauke nauyin da yake kansa ba wanda hakan zai iya sa su sangarce kuma har ma su iya ƙin karɓar umarninsa na wanda yake da alaƙa da addini wanda shine babban abin da zai iya sa su samu damar tsira daga wuta akwai hadisai da yawa akan wannan guda ɗaya daga ciki shine faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma abin da ya karantar da mu da mu zama masu tausayi da sauƙin kai ga iyalanmu matanmu da kuma ƴaƴanmu wanda hakan zai sa mu samu sauƙin karantar da su hanyar da za su tserar da kansu daga wuta hadisin abu huraira wanda yake cikin sunan tirmidhi kuma hadisi ingantacce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihi yace mafi cikan muminai a wajen imani sune waɗanda suka fi ɗabi'u da halaye masu kyau yace kuma mafiya alheri a cikin ku mafifitan ku sune waɗanda suka fi kyautata wa iyalansu don haka kyautata wa iyali da kuma yin ihsani da rahma da tausayi ga iyali mata da kuma yara yana iya sa ya zama hanyar da iyalan za su zama wato suna ƙarƙashin mai kula da su ta yadda za su bashi haɗin kai domin ya iya taimaka musu wajen tserar da su daga faɗawa azaba ko kuma halaka ko kuma fushin Allah Allah ubangiji ya datar da mu akan hanya madaidaiciya kuma ya shiryar da mu da mu da iyalanmu gaba ɗaya kuma ya tserar da mu gaba ɗaya daga faɗawa cikin azaba wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a ƙarshen shirin namu na wannan makon na nemi Dr. Gwani Ibrahim Ilyas da yi wa iyaye nasiha domin su samu sauƙin tsiratar da kansu da iyalansu da kauta.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا والسلام عليكم ورحمة الله بركة مدى ساكي سادوا أو أن زوري من البركة نا وننشري نا ilimi cikin ilimi Allah ya ba mu dacewa a za mu kalli a nasiha da za mu iya miƙawa zuwa ga iyaye a mahangar wannan aya ta shida ta wannan sura mai albarka ta surat tahrim da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuha allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal ijara ya ku inda kuke imani to ku kiyaye kawukanku da kuma iyalanku daga wuta babu shakka wannan sako ne wanda yake mai nauyin gaske zuwa ga mahaifa idan muka ce mahaifa farko muna nufin uba saboda shine jagora shine qayyim shine wanda Allah ya dora wa nauyin gudanarwa da kuma tafiyar da al'amuran wato shi wannan iyalin kenan da Allah subhanahu wataala yake cewa ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa ma'ana su maza su Allah ya bawa nauyin jagoranci da ragamar tafiyar da al'amuran gida saboda dalilai guda biyu بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله سبودا في في تاور دي مسو أكان ما تنسو سبودا آه وتو كرفن هكما دا كرفن تناني دا هنجنة سوان دا سكي دا شيفية دا ناسو دا كما نوين دي باس وان دا سكي سوكيوا نتير دا إيالنسو تو سبودا وانا سكا زما جاغوروري وانا سنة دليل دا يسا نوي يزما أكان أبا مفي نوي بيدا وتو ما ترسا سنن ɗaya ɓangaren nauyin shi kuma yana wajen mata kenan wacce za mu iya cewa mahaifiyar yaro wanda da uba da uwa su ne suka taru suka samar da iyalin da ake magana a kansa ashe kenan nauyin tsiratar da wannan iyali da tabbatar da cewa al'amuransu sun tafi daidai sannan 'ya'yan da za a haifa zuriyar da za a samu tabbatar an yi abin da zai tseratar da su daga wuta to wannan nauyin duk bangarorin ne guda biyu nauyi na farko wanda uba ya wajaba ya fara kulawa da shi wanda shine zai taimaka ka tseratar da iyalinsa daga wuta shine zaɓo mata ta gari kafin komai wannan kuwa domin uwa kamar da ake cewa al'umma madrasatun idza a'adattaha a'adatta sha'ban tayyibal iraq ma'ana uwa makaranta ce jami'a ce mai zaman kanta idan ka kyautata ta ka inganta al'amuran gudanarwar wannan makaranta to za a samu al'umma wacce take mai wato hangen nesa kuma al'umma ta gari kenan Allah ba mu da ce sannan bayan an wato Allah kaddara an yi auren an fara samun zuriya to yanzu nauyin bawa iyayen nauyin da iyayen za su bi wajen bawa ƴaƴansu tarbiyya to wani nauyi ne wanda zai zama mushtarak kowane bangaren guda biyu akwai abin da zai bayar na gudunmuwa domin a samu al'umma ta gari wacce za ta tseratar da kanta daga wuta a dalilin samun iyali wanda yake mustaqim madidici malamai suna cewa dole ne mahaifa su kula da wasu abubuwa a tun daga bangaren tarbiyyar yaran su tun daga sanda yaran suke kanana domin wannan shine zai bada dama a samu al'umma ta gari wacce za ta yi rayuwa mai kyau kuma ya kasance har wato bayan rayuwarta lahira kenan da zama ta tsira daga wuta wannan shine dalilin da yasa a duk littattafai na shari'a zaka ga akwai bangare na al'ada ma'ana ladubba ladubban ya ake kaza ya ake kwanciya ya ake azkar na safi ya ake azkar na yamma idan za a kwanta ya alula idan za a kwanta a karanta alqur'ani misali to daga cikin abubuwa na ladubba da ya kamata a kula da su wanda uwa da uba suna da haƙi shine tun daga lokacin da yara za su zo suna cin abinci to a kura da adab ladubban cin abinci a tarbiyyantar da yara akan wani domin wannan shine zai taimaka a samu shugabanci na gari daga wajen wannan yara a nan gaba misali musulunci ya nuna mana ga yanda ake ladubba a wajen cin abinci kada ka ci illa na gabanka kada kai haɗama kada wani yana loma ɗaya kai ka rika yin loma biyu biyu kada ka zama cinyedu kada ka daka wawa a abinci misali duk wannan iyaye su suke koya wa yaro tun a wurin cin abinci saboda ko da nan gaba Allah ya kaddara ya zama shugaba to wannan halin da ya taho da shi idan ba a kula ba an bar shi yana mai cinye du a lokacin cin abinci to idan ya samu shugabanci fa to irin wannan halin zai dabbaka na cinye du komai zai zama kansa ya sani ke shekinan babu mamaki idan kaga yanda al'amuran mu suka rikice wato tun daga tarbiyya da yawancin shugabanni suka samu tun suna yara na rashin tausayi da haɗama da san kai tun a ɓangaren cin abinci to wannan shine yake bibiyar mutum kuma ko da ya samu shugabanci Allah yake yi sannan abu na biyu ya kamata iyaye kuma ce ya wajaba su wa ƴaƴansu tarbiyya akan san juna da wato nisantar hasada da keta da mugunta bangiji yana cewa am yahsuduna nasa ala ma atahumullahu min fadli mana ya zargi yahudawa akan cewa su ne musulmi hasada akan abin da Allah ya ba su na falalarsa to ma'ana duk wanda yake hasada ya siffantu da halin yahudawa hadisin abi huraira wanda abu dawud da rawaito shi nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa iyyakum wal hasad inna al hasada yakulu al hasanat kama ta'kulu an nar al hatab na hane ku da yin hasada domin hasada tana cin kyawawan ayyukan mutum kaman yanda wuta take cin irari ma'ana mai yin hasada aikin sa ba ta ce ne saboda wannan hasada tana bata masa aiki to a tarbiyantar da yaro akan wannan tun yana yaro idan ya girma zai zama zuciyarsa wankakkiya ce wannan wajibin iyaye ne a kan yaransu tun suna yaro wajibin iyaye ne hakanan su tarbiyantar da yaransu akan karɓar kaddara da haƙura da wato tsanani da kowane irin hali mutum ya tsinci kansa a nuna masa cewa wannan halin ba zai dawwama ba kuma Allah subhanahu wata'ala yana nan wani mai magana yana cewa qalilay la wallahi ma min mulimmatin tadumu ala hayyin wa in hiya jallati fa in nazalat yawman fala takhda'a laha wa la tukthir ash-shakwa idhan na'lu zallati ya masoyina ka sani cewa babu wata musiba wallahi da za ta sauka akan mai rai komai girmanta face akwai ranar da za ta gushe sannan kuma yayi daidai da faɗin ubangiji fa inna ma al-usri yusra inna ma al-usri yusra bayan wato kunci akwai sauki duk inda ka samu sauki hakika duk inda ka samu kunci sauki zai biyo bayan sa asal karbu alladhi amsaytu fihi yakunu wara'ahu farajun qarib duk bakin cikin da na wayi gari yi a kansa a- na- na- wato na na- na yammato a cikinsa to hakika farin ciki yana bibiyarsa nan take za a samu farin ciki zai biyo bayan duk bakin cikin da a, nake ciki wannan yana nuna me yana nuna muhimmancin tarbiyyantar da yara akan haƙura da kaddara da kuma juriya akan kowane irin hali na tsanani na shine dalilin da ya sama da aka tambayi Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an duniya akan duniya me halinta yake cewa ita ta gurru wa tadurru wa tumir ana duniya tana rudar bawa sannan tana cutar da shi sannan kuma tana sa masa daci a baki me maganinta shine hakuri kenan wani mai magana yake cewa alam tara anna ad-dara anna ad-dahra min su'i fi'lihi yukaddiru ma a'ta wa yasubu ma asda wa man sarrahu an la yara ma yasu'uhu fala yattakhidh shay'an yakhafu lahu faqda ka gani bane cewa zamani daga cikin mugun aikin sa shine duk abin da ya baka da kuma sai ya zo ya bata shi daga baya idan ya baka ni'ima daga baya kuma sai ya kwace ta kenan duk wanda baya so ya bakin ciki to idan zamani ya bashi abu kai ya karba ma'ana duk abin da kake da shi to wata ran zai gushe ma'ana ka karbi wannan kuma ya zama wannan yana cikin eh, abin nan ɗinka a cikin zuciyarka wannan zai maka magani wajen karɓar musiba idan ta zo kenan da ubangiji ya ce ku tsiratar da iyalanku da kanku daga wuta ma'ana yana nufin ku tarbiyyantar da kanku da iyalanku akan duk abin da idan kun yi shi shine zai taimaka ku yi rayuwa mai kyau a duniya sannan ah, idan an koma ga Allah kuma Allah zai ba da dama wannan aikin naku da kuka yi ya taimaka muku a tsiratar da ku daga wuta ya shigar da ku aljanna ubangiji yana cewa faman zuhziya anin nari udkhila aljannata faqad fa'al duk wanda aka tsiratar da shi daga aka nesantar da shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shine ya samu rabo Allah ya datar da mu ya ba mu rabo madawwami a duniya da lahira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allah ya saka da alkhairi dakta Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana والحمد فرض في الصلاة قراتها آياتها سبع وهن مثاني في كل ركعة في الصلاة معادة فيها ببسملة فخذ تبياني وإذا نسيت قراتها في ركعة فاستوف ركعتها بغير تواني اتبع إمامك خافضا أو رافعا فكلاهما فعلان محمودان لا ترفع عن قبل الإمام ولا تضع فكلاهما أمران مذمومان إن الشريعة سنة وفريضة وهما لدين محمد عقدان لكن أذان الصبح عند شيوخنا من قبل أن يتبين الفجران هي رخصة في الصبح لا في غيرها من أجل يقظة غافل واسنان أحسن صلاتك راكعا أو ساجدا بتطمن وترفق وتداني لا تدخلن إلى صلاتك حاقنا فالاحتقان يخل بالأركان kafin mu karkare shirin namu za mu karɓi wannan saƙon
A'a, kanwata yaya na ga kin yi takumi kamar baki da lafiya.
Hmm, yaya na bari kawai na rasa inda zan je domin siyayyar kayan fitar bikin ummi ne.
Ayya, in dai wannan ne aiki shakurminki yanzu ma idan kin shirya tashi na kai ki inda zaki zaba kuma ki darje.
Wow, yaya na ina ka kawo ni haka kamar a ƙasar waje.
BBT Zara Gallery kenan katafaren kantin da ke makare da suturin adon zamani da suka haɗar da atamfofi, shaddodi, lace da materials, takalmi, zakankuna, sarƙoƙi, rigunan abaya da mayafai ga kuma yadukan maza masu kyau da inganci. Sannan a gefe ɗaya ga dalla-dallan akwatunan lefe 'yan yayi.
Domin shiga sauyin zama 'yan birni kuma 'yan kwalisa, fagen ado da kwalliya da suturin kekere ne. Kasance a hamshakin kantin BBC Zara Gallery domin ka zamo na musamman.
BBT Zara Gallery na nan a layin Plaza kusa da bankin UBA bakin titi a kasuwar kantin kwari a cikin garin Kano.
Domin neman ƙarin bayani a kira Sifili takwas sifili shida sifili shida biyu bakwai biyar bakwai shida. BBT Zara Gallery ka ta fara kantin da babu irinsa.
alhamdulillah duba da yanayin lokaci dole mu dakata a nan sai idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sati mai zuwa muna addu'a a kodayaushe ga manyan malumanmu tare da fatan Allah ya saka musu da alkhairi bisa irin wannan gudunmuwar da suke bayarwa domin ci gaban addinin musulunci a madadin wanda ya ɗauki nauyin kawo muku wannan shirin namu mai albarka wanda muke masa addu'ar gidan aljanna shi da iyalansa baki ɗaya tare da roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa masa albarka a kasuwancinsa amin summa amin tare da shugabanmu baki ɗaya Ahmad Garzali Yakubu ni Abu Abdullahi Umar Yakubu Ilu nake cewa ma'assalam لتنال بالأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال بالأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور رمضان مزرعة فأحسن في مزارعك البذور لتنال في الأخرى جنانا وبساتينا وحور